نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم ولا بأس بغسل أحد الزوجين صاحبه من غير ضرورة malam ya ce wala ba'asa babu laifi bi ghasli ahadiz zawjaini sahibahu wato ɗaya daga cikin ma'aurata guda biyu ya wanke abokin zaman shi ya mai wanka min ghairi daruratin ba tare da wata larura ba babu laifi idan miji ya faɗi ya rasu matar shi ta ce ita za ta mishi wanka ita za ta kula da yi mishi wanka babu laifi wannan ko da akwai maza da yayin shi da ƙannin shi da uwayen shi da ɗiyansa to ba za su mishi wanka ba in dai ta buƙaci za ta mishi wanka kamar yadda wato matal abubakar siddiq matal abubakar siddiq allah ta'ala ya ƙara yadda da ita ummul khair wato ita ta jibinci mishi wanka hakanan kuma babu laifi miji idan matar shi ta faɗi ta rasu wato ya ce shi zai jibinci mata wanka kamar yadda aliyu na abi talib allah ta'ala ya ƙara yadda da shi ya yi wa iyalinsa na na fatima iyalin ma'aiki alaihi salatu wassalamu matarsa na na fatima diyar ma'aiki alaihi salatu wassalam na'am
والمرأة تموت في السفر لا نساء معها ولا محرم من الرجال فليمم رجل ووجهها وكفيها walmar'atu ta mutu fi safar wato matar da ta mutu a cikin halin bulaguro mace ta faɗi ta rasu a cikin halin bulaguro la nisa a ma'aha babu mata kakaf a tare da ita babu mata wanda suka fito gida ɗaya babu mata wanda suka fito unguwa ɗaya babu mata wanda suka fito gari ɗaya babu mata wanda suka fito jiha ɗaya ko ƙasa ɗaya ko ma yanki ɗaya wala zu maharama sannan kuma babu wani zu maharaminta minar rijali daga cikin mazaje ba wani yayanta ko wani ƙananta ko wani ɗanta ko wani mahaifinta kuma babu wani babu mijinta to falyamyim rajulun wajahaha wa kaffaiha to sai wani mutum daga cikin waɗanda suke tare da ita a cikin wannan bulaguro wani mutum wanda shi ba mijinta ba ne kuma baya ɗaya daga cikin zuma harraminta ajinabinta ne to sai ya shafi fuskarta da tafuffukanta wato sai ya mata taimama idan mace ta faɗi ta rasu a cikin halin bulaguro bulaguron da ya zamanto na wajibi ne na dole ne na larura ne sai ya zamanto kuma babu wani na gida tare da ita a cikin mata ko maza irin bulaguro na aikin hajji wanda kaga waɗansu daga cikin malaman musulunci sun saka samuwar duma harrami yana daga cikin wato istida'a ta ita mace mace in za ta yi bulaguro wajibi ne ya zamanto dole an samu wani zo muharraminta wanda za ta yi bulaguron nan tare da shi na'am ولو كان الميت رجلا يما النساء yammama
يمم النساء وجهه ويديه إلى المرفقين إن لم يكن معهن رجل يغسله ولا امرأة من محارمه malam ya ce walau kanal mayyitu rajulan wato da a ce wanda ya faɗin ya rasu a cikin wannan bulaguro ɗin namiji ne wato rawani ne ya faɗi a tsakanin wato kalluha bulaguro ne ake shi kaɗai ne namiji a cikinsu sauran duka mata ne kuma babu matar shi a ciki babu yayar shi babu ƙanwar shi babu mahaifiyar shi babu ɗiyarsa babu kanwar mahaifiyar shi ko yayar mahaifiyar shi ko kanwar baban shi ko yayar baban shi wato a cikin matan dukkaninsu kowace ajinabiyarsa ce kuma ya faɗiyarsu a cikinsu zai ba su aiki to yammaman nisa'u wajhahu wa yadaihi to mata sai su nufaci fuskar shi da hannayen shi da shafa ilal mirfaqaini amma zuwa gwiwoyin hannayen shi za su shafa in lam yakun ma'ahunna rajulun yughassiluhu idan ya zamanto babu namiji a tare da su wanda zai mushi wankan walam ra'atun min maharimihi sannan kuma babu wata mata daga cikin zu maharramin shi wanda za ta mai wanka to yanzu a wannan lokacin shi ma taimama za a mishi sai a yi haƙuri Allah ya ƙaddara abin da zai koma zuwa gare shi da shi ita ce taimama ba wanka ba na'am فإن كانت امرأة من محارمه غسلته وسترت عورته fa in kana timra'atun min maharimihi idan ya zamanto an samu mace daga cikin zu maharramansa an samu wata mata a cikin wannan bulaguran wanda zu maharramarsa ce irin kanwar shi ce wanda suka huto ciki daya ko uba daya ko kuma mahaifiyar shi ce ma ko kuma diyarsa ce ko kanwar baban shi ce wanda suka huto ciki daya ko uba daya ko uwa daya an gane ko? ko kuma kanwar mahaifiyar shi dukansu dai zu maharramai dai wanda ba aure tsakankanin shi da ita to ghassalatuhu sai ta jibinci mishi wanka yanzu a wannan lokacin wato a wannan lokacin mace ta zamanto alarammiya ita za ta jibinci wankan namiji wasa tarat auratahu kuma sai ta suturce al'aurarsa a lokacin da take yi mishi wanka din na'am وإن كان مع الميتة ذو محرم غسلها من فوق ثوب يستر جميع جسدها to wa in kana ma'al mar'atil mayyita idan ya kasance tare da ita wannan matar da ta faɗi ta rasu ya zamanto an samu wani zu maharrami nata an samu wani ɗan uwanta bulaguro ne za ta yi na aikin hajji tare da yayanta suka fita to a cikin hanya Allah sai ya kaddara a can za ta rasu a hanya za ta rasu to yanzu wanda zai jibinci mata wannan wankan in ya zamanto babu mace to wannan dan uwan nata shine ce ghassalaha wato wannan dan uwan nata zo muharraminta shi zai mata wanka amma min fauki tsaubin shi ma zai mata wankan ne daga saman tufafi wanda yasturu jami'a jasadiha wannan tufafin zai suturce dukkan jikinta gabaki ɗaya dukkan jikinta gabaki ɗaya wannan tufafin zai suturce shi na'am ويستحب أن يكفن الميت في وتر ثلاث أثو... ثلاثة أسواد أو خمسة أو سبعة
malam ya ce wa yustahabbu ana so mustahabbi ne an yi kafanal mayyit a yi wa mamaci likafani fi witirin a cikin mara salasati aswabin wato tufafi guda uku kenan au hamsatin ko kuma tufafi guda biyar au saba'atin ko kuma tufafi guda bakwai to haka ake so a yi wa mamaci likafani a yi mai likafani a cikin tufafi wanda suke mara guda uku in uku ba su isa ba sai a mai guda biyar in akwai buƙatar a ƙara sai a mai guda bakwai amma idan uku ba su isa ba kada a mai hudu a mai biyar da a ce an mai hudu gwanda an bar sha ukunsa an gane ko na'am وما جعل له من وزرة وقميص min uzratin na'am من أزرة وقميص وعمامة فذلك محسوب في عدد الأثواب الوتر to wa madu ila lahu min uzra wato dukkan na'am ina zuwa wa madu ila lahu min uzratin ko yayi ana min uzra to mm, to ala kulli halin sai a bar shi kala ta bashi wa madu ila lahu min uzratin wato abin da aka sanya wa mamaci na kwar- na jafto an gane ko zura shine jafto kwarjalla wanda za a ɗaura wa mutum shi wa ƙamisin da doguwar riga wa imamacin da rawani to fa zalika waɗannan abubuwan da aka sanya mai na kwarjalle da doguwar riga da rawani dukkaninsu mahsubun fi adadil aswabil witr wato ababen lissafawa ne a cikin adadin wato wannan tufafin na mara da aka ce wato idan aka sanya mai kwarjalla aka ɗaura mai zane daga tsatsan shi zuwa ƙasa an mai tufafi ɗaya doguwar riga da aka sanya mai guda biyu kenan mayafi a rawani da aka mishi uku to yanzu in ana so sai a rufe shi da lifafata ne mayafai guda biyu a rufe shi da su ya zama to yanzu adadin tufafin da aka mai likafani da su shine adadin tufafi guda biyar an gane ko idan kuma ana so yanzu sai a lullube shi da mayafai guda hudu sai ya zama to an mai likafani da tufafi guda bakwai kenan na'am وقد كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أسواج بيض سحولية ودرج فيها إدراجا صلى الله عليه وسلم nana aisha radiyallahu ta'ala anha ta ce wa qad kuffina nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haƙiƙa an yi wa ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam likafani fi thalathati aswabin a cikin tufafi guda uku kacal bidin farare sahuliyatin kakal-kakal wato ba su da wani nau'i in ban da fari udirija fiha sallallahu alaihi wasallama idirajan wato an nannaɗe ma'aiki alaihi salatu wassalam an nannaɗe ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fiha a cikin waɗannan tufafin guda uku idirajan nannaɗewa sallallahu alaihi wa sallam na'am ولا بأس أن يقمص الميت ويعمم Mm, malam ya ce wala ba'asa babu laifi an yi wa masal mayyit wato a yi wa mamaci riga babu laifi a sanya mai riga in ya zamanto akwai wata riga wanda ya saba sata idan zai tafi makaranta a kullum ita yake sa ta ya fito da ita idan zai je shi masallaci da ita yake fitowa aga cewa rigan nan ya yawaita aiki na alkhairi da ita to shi kenan ba laifi a bar mai kayan shi a jikin shi bayan ya rasu idan aka mai wanka a maida mai kayan shi an gane kuma sai a sa ta daga cikin adadin tufafuffukan da za a mai na shi likkafani din kamar yadda wato abubakar allah ta'ala ya ƙara yadda da shi kamar yadda ya sa aka mishi haka nan na'am wa yu'ammam hakanan kuma babu laifi za a iya yi wa mamace rawani an gane ko a je a ɗumka doguwar riga da rawani a zo da su irin mutumin dai wanda yake mai rai babu laifi shi ma za a iya yi wa mamace hakanan na'am وينبغي أن يحنق ويجعل الحنوط بين أكفانه وفي جسده ومواضع سجوده منه wayan baghi an yi hannaɗa wato ya dace mustahabbi ne an yi hannaɗa wato a sanya wa mamaci turare na ruwa a shafa mai turare na ruwa wayu ja'alal hanuɗu baina akfanihi ana sanya wannan turare na ruwa tsakankanin likkafanin nukansa wannan shi ma haka ya dace wa fi jasadihi sannan kuma ana sanya wannan turare na ruwa a cikin jikinsa na'am
ولا يغسل الشهيد في المعترك ولا يصلى عليه ويدفن بثيابه ولا يغسل الشهيد في المؤترك في المعترك الشهيد في المعترك wato mutumin da yayi mutuwar shahada wanda Allah ya kaddara rasuwar shi a fili na yaƙi ana bugawa tsakankanin musulmai da kafirai to Allah ya amshi ransa a wannan guri musulmi ne to wannan ba a mai wanka haramu ne haka za a haɗa shi kawai a abin ne shi wala yusalla alaihi kuma ba a yi mishi sallah saboda sallah ana yi wa mai laifi ce, shi ba a yi mai sallah wa yudfanu bi thiyabihi sannan kuma ana binne shi da tufafin shi ne an gane ko duk wanda ya mutu a filin yaƙi a filin daga to waɗannan abubuwan duka ba a musu shahidi ne idan ya mutu a filin yaƙi ba a mashi wanka ba a mai sallah tufafin da aka kashe shi da shi shi kaɗai za a binne shi da shi ko mun ƙanƙantar shi za a je a binne shi da shi haka ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya yi umarni ga sahabban shi wanda suka yi shahada a filin uhudu zala ya yi umarni da a binne su bi dima'ihim walam yusalli alaihim walam yughasilhum wa qala ana shahidun ala haula'i yawmul qiyamah ma'aiki alaihi salatu wassalamu yace waɗannan jama'ar waɗannan sahabbai wanda Allah ya ƙaddara rasuwarsu a wannan yaƙi ɗin, ni zan zamanto mai shaida ne a gare su ranar tashin alƙiyama cewa sun fafata sun yaƙi bi amwalihim wa anfusihim hatta wa fathumul maniya wato sun yaƙi da dukiyoyinsu da kawunansu har dai mutuwa ta zo musu na'am wa yusalla ala qatili nafsihi wa yusalla ala qatili nafsihi wato ana yin sallah akan mutumin da ya kashe kanshi mutumin da ya ga duniya ta mai kunci ya kada ya raya ya shiga ya huta ya ga ba mafita a cikin duniya kawai sai ya dabawa kan shi kuwa ko ya siyi wani abu wanda yake guba ne ya sha kawai ana tunanin da ya siyi a shinkafar beraye tunanin su zai zuba beraye ne ashe shi kuma shine bera kawai sai ya sha ya washe kansa yi yanzu wannan ba za a ce ba ai je muna gani shi ya siyo a gabanmu ma ya hambuda ko a gabanmu ya shata ko a gabanmu ya daba wa kan shi kuwa sallah za a mishi tunda har yanzu yana nan a matsayin shi na musulmi bai fita ba daga addini na musulunci na'am
ويصلى على من قتله الإمام في حد أو قول ولا يصلي عليه الإمام ويصلى على من قتله الإمام hakanan kuma ana yin sallah akan shugaba akan mutumin da shugaba wato limami nagari wanda shi ya jibinci kashe shi wanda limami ya kashe shi fi haddin a cikin haddi irin mutumin da ya yi zina yana da aure aga hukuncinsa shine za a jefe shi har ya mutu wannan ana ce da shi qatalahul imam saboda liman shine ya ba da damar a kashe shi wato abin da ya shafi tsaye da doka ko a hannuna ko a hannunka ba a hannunmu ba take tana hannun shugaba to shugaba idan ya zartar da hukunci wani ga abin da ya dace a mai na shari'a to shi kenan shi zai ce a je a aiwatar ne zai baiwa waɗanda suke ahalu sha'ani akwai wanda aka wakilta in bangaren abin da ya shafi bulala ɗari ce in bangaren abin da ya shafi alƙatulu bilƙatili ne in bangaren abin da ya shafi jefewa ne akwai waɗanda aka wakilta su shi kenan sai ku je ku yi aikinku to wannan mutumin shi shi ma ana mai sallah mutumin da limamin ya kashe shi fi haddin a cikin haddi saboda ya yi zina kuma yana da aure auƙa wadin ko kuma a sakayya saboda ya kashe wani shi ma za a kashe shi to shi ma ana mai sallah amma wala yusalli alaihi al-imam wato al-imamul amma imamul amma wato limami wanda yake na kowa da kowa babban limamin kenan to la yusalli alaihi ba zai yi mai sallah ba ba zai jibinci mishi sallah ba an gane ko imamul amma shine babban limami amma babu laifi a diba waɗansu wanda suke ga sunan dai ga kamar su irin 'yan tasha-tasha irin wanda ya shahi 'yan zaman fale a tattaro su a ce ku zo ku yi wa wannan ɗan uwan naku sallah su ce ya aje sallar gawal ce za a koya muku ita shi kenan a zuwa tsaya co aleka aleka aleka a ga wani wanda ya gwanance a zaman tasha kawai a ce mishi kai za ka yi limanci ce ni mun taɓa wasa jallabiya ce ni zan yi limanci ce eh a samu mishi gumama a bashi ya sa a bashi hula tashi da kwawa sai ya ce to yau ni ne lima aka eh gawal ai abokin ku ce shikenan kuma ya sallah shikenan bayan an bai sallah a doke shi a kai shi abin ne shi babu laifi eh amma shi limamin ne ba zai mai sallah ba saboda idan ya zamanto limami na musulmi wanda ya kashe shi ta ɓangaren abin da ya shafi sakayya ko ta ɓangaren abin da ya shafi haddi in zai jibinci yi mashi sallah a ciki babu ta'aziri babu tsoratarsuwa ga wanda suke waɗai irin waɗan aikin kaga idan mutum ya gane cewa limami na musulmi da sauran mutanen kirki za su nema mai gafara a wajen Allah wannan zai sa laifin da zai aikata ya zamanto mai sauƙi ne a gare shi wajen aikata shi na'am ولا يتبع الميت بمزمر والمشي أمام الجنازة أفضل malam ya ce wala yutba'ul mayyit ba a bin mamaci ba a bin gawar mamaci lokacin da ake rakata bi majmarin da garwashi bai dace ba an gane ko saboda garwashi a cikinsa babu fata kyakkyawa shi da ake nema mai tsari Allah ya kare shi daga wuta kuma a raka tafiya abu bayan shi da wuta kaga babu babu fusaha anan walmashiyu amamal janaza malam yace yin tafiya a gaban gawa afdalu shine yafi yawan lada sama da yin tafiya a bayanta wannan idan mazaje ne a malikiya yin tafiya a gaban gawa ya fi lada sama da yin tafiya a bayanta game da mazaje saboda shi wannan mamaci da za ku raka mai laifi ne shi kuma mai laifi in za a je a nema mai alhurma a wajen wanda yawa laifi shi yake shiga gaba ku bi bayan shi ko kwa gaba kuke shiga ya bi bayan ku to shi kenan shi ne yasa suka faɗi haka an gane ko haka muhammad ibn muslim ibn ubaidillahi ibn shahabin zuhri wato ya faɗa ya ce almashiyu khalfal janazati min khata'i sunnah yin tafiya a bayan gawa yana daga sabawa sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalam to amma dai ala kulli halin kowanne daga cikin yin tafiya a gabanta ne ko yin tafiya a bayanta ne akwai malaman da suke ganin cewa wannan ɗin shine ya fi dacewa akwai malaman da suke ganin cewa yin tafiya a bayanta ya fi daraja sama da yin tafiya a gabanta tun da raka ta ne kake an gane ko kenan in kana rakiya kai za ka shiga gaba ko wanda kake rakawa wanda yake mai shi ne ma gabaki ɗaya mai fadal shi ake rakawa aga shi zai shiga gaba aka waɗansu daga cikin malamai suka faɗa kuma akwai atsar na aliyu bin abi talib wanda yake nuni akan yin tafiyar a bayan gawa ya fi daraja sama da yin tafiyar a gaban gawa an gane ko na'am ويجعل الميت في قبره على شقه الأيمن malam ya ce wa yuja'alul mayyit ana ɗora ana sanya mamaci fi ƙabarihi a cikin ƙabarinsa ana ajje shi ana ajje shi ana kwantar shi ala shiqihil ayman akan tsagin jikin shi na dama barin jikin shi na dama a nan za a ajje shi za a kwantar da shi wa yunsabu alaihi labin na'am hina wa yunsabu alaihi labin sannan kuma ana kafa tubali mustahabbi ne ana kafa tubali alaihi akan shi wannan mamaci din na'am wa yaqulu hina idin wato mustahabbi ne ga dukkan wanda ya halarto ga dukkan wanda ya halarci binne shi ya faɗi wannan addu'ar a wannan lokacin اللهم إن صاحبنا قد نزل بك وخلف الدنيا وراء وراء ظهره اللهم يا أبنجي إن صاحبنا قد نزل بك حقيقة أبوكم wannan ɗan uwan namu haƙiƙa ya sauko wajenka wa khallafa duniya wato ya baƙunce ka qad nazala bika ma'ana qad adafaka ya baƙunce ka au na zala daifan bika haƙiƙa ya sauka baƙo a wajenka wa khallafa duniya wara a zaharihi ya bar duniya a bayan bayansa waftaƙara ila ma'inda sannan kuma ya buƙatu zuwa wajenka ya buƙatu zuwa ga rahamar da take wajenka da ni'imar da take wajenka اللهم ثبت عند المسألة منطقه ولا تبتله في قبره بما لا طاقة له به اللهم ثبت منطقه يا أبنجي كتبتر دفر تنسى عند المسألة أوجن تنبير ملائكة قدابيو يا أبنجي كتبتر دفر تنسى wala tabtalihi fi qabrihi bima la taqata lahu bi ya ubangiji kadda ka jarrabe shi a cikin kabarinsa da abin da ba ya da iko da shi وألحقه بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم wa alhiquhu bi nabiyhi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam ka riskar da shi da annabinsa annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ويكره البناء على القبور وتجسيسها wa yukrahu al-bina'u 'ala al-qubur an karhanta yin gini akan kaburburra wa tajsisuha da shafe su
ولا يغس ولا يغسل المسلم أباه الكافر ولا يدخله قبره إلا أن يخاف أن يبيع فليواريه malam yace wala yughsilu al-muslimu abahu al-kafir musulmi baya wankewa mahaifinsa wanda yake kafiri hakanan ba zai shigar da shi kabari ba sai dai in yana jin tsoron mahaifin nashi zai tozalta to wannan sai ya suturce shi Mm. wallahabu واللحد أحب إلى إلى أهل العلم من الشك وهو أن يحفر أن يحفر للميت تحت الجرف Mm.
فيها إبلة إبلة القبر malam ya ce wallahad wato yin fake a habbu ila ahalil ilm shine mafi soyuwa zuwa ga ma'abuta ilimi shine abin da ya fi soyuwa zuwa ga malamai mina shaƙi daga abin da ya shafi baturiya wa huwa to abin da ake nufi da allahad shine an yi lil mayyit wato a haƙa rami ga mamaci tahtal juruf a ƙalƙashin wato uwa da aka yi fi ha'iɗi ƙiblati da ƙabar wato a bangon alƙibla ta ƙabarin wa zalika ya ce to wannan kuma za a yi ne idza na turbatan sulba idan ƙasar gurin ta zamanto ƙasa ce wanda take haƙo la ta tahayyalu wato ba ta gabcewa ba ta gabcewa irin abin da ya shafi rairai wala ta taƙaɗa'u kuma ba ta yayyankewa ba irin ƙasa ba ce wanda take mai rizik-rizik sannan kuma ba ƙasa ba ce mai gaggabcewa da kanta وكذلك فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم haka aka yi da ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam alhamdulillahi al'ilmu inda subhanahu wa ta'ala na'am